بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعن أسير بن عمرو ويقال قل جابر وهو بضم الحمزة وفتح السين المهملة مم.
قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمدال أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برس فبرئت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمدار أهل اليمن من مضار ثم من قرن كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ف- فوافى عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل ال- قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمدار من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم إلا موضع درهم درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره إن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث أحدا بسفر صالح عادة عهد أحد قال أنت أحدث أحد بسفر صالح شيكنا عادة عهد نيغو نعم قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي مم.
قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففقد- ففقدنا له الناس فانطلق على وجهه رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يست يس ممن كان يسخر بويس فقال له عمر هل ها هنا أحد من القر- من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له ويس لا يدع باليمن غير أمي له قد كان به قد كان به بياض فدعا الله تعالى فدع الله فدعا الله تعالى فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم مم.
فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليست فمروه فليستغفر لكم قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراؤهم وبعاليهم وبعاليهم وسعاد وسعالي وسعاديكهم وسآليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاقهم والأمدار جمع مدد وهم الأعون والناصرون وهم الأعوان وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أسير بن أمر wannan hadisi an amso shi daga usair dan amr wa yuqalu ibn jabir wato ana ce da shi usair ibn jabir wa huwa bi dhammi la hamza da yi wa al hamza rufa'a usairu wa fatihi sin al muhmala da yi wa sun wanda yake mara ɗaya a sama wasali sama sun ba shin bane usair Bala Usairu bin Amr Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya kasance idza ata alaihi amdadu ahlil yaman wato idan dai tawaga suka zo daga wajen yaman suka zo nan madina suka zo mishi madina sa'alahum umar dan khattab yana tambayar su wannan jama'a din yana ce musu afikum uwaisu ibn amir shin a cikin ku akwai uwaisu dan amir duk wata tawaga wata jama'a wanda ta zo ta daga bangaren yaman ta zo ta madina saboda ta aga za a fita wani yaƙi da ita to idan suka zo sai ya tambaye su a cikin ku akwai malam uwaisu ko babu shi su ce mishi babu shi hatta ata ala uwaisin hadde wata rana ya zo shi kan uwaisu wata tawaga ta zo daga yaman ya tambaya a cikin ku akwai malam uwaisu suka ce kwarai kwarai ko wannan shine malam uwaisu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama faƙala lahu sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce wa uwaisu bin amir alƙarni ya ce da shi an ta uwaisu bin amir kai ne uwaisu ɗan amir ƙala na'am ya ce ƙwarai ku ni ne uwaisu ɗan amir haka ne da kyau da kyau ƙala min muradin umar ɗan khattab ya ce ka fito ne daga ƙabilar muradu sunan ƙabila ne murad summa min ƙarnin sannan kuma ka fito daga fami ɗin ƙarnu daga cikin murad ɗin ka fito daga gidan ƙarnu ƙala na'am ya ce ƙwarai kwa ƙabilar mu ce muradu sannan kuma fami ɗinmu shine fami ɗin ƙarnu ƙala umar ɗan khattab ya ce da shi fakana bika barasun da ka kasance kana da kai albaras a jikinka kana da kai wani farfari dabbar dabbar na fari a jikinka fa bari ita minhu ka warke daga wannan albaras ɗin ka samu lafiya illa maudi a dirhamin face dai gurin dirhami guda ɗaya tal guri ɗaya tal wanda shine hal yanzu Allah ta'ala bai baka lafiya ba daga gare shi Gala na'am ya ce ƙwarai ku an yi haka. Shekaru na baya ba ni da lafiya albaras ya dame ni, amma yanzu Allah ta'ala ya bani lafiya wani guri ne ɗan kaɗan wanda ya saura wanda ban warke ba daga gare shi. Gala laka walidatun ya ce kana da mahaifiya da ranta ya ce ƙwarai ku mahaifiyata tana nan da ranta. Ƙala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul, to bayan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya mai waɗannan tambayoyin ya ba shi amsa sai umar ya ce to na ji jakadan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ci alaikum waisu bunu amir waisu bunu amir zai zo wajenku nan madina ma amdadi ahalil yaman tare da tawaga ta mutanen yaman tare da jama'a ta mutanen yaman min muradin wannan uwaisu zai fito ne daga kabilar murad kabilar su sunanta murad summa min karanin sannan kuma zai fito daga fami ɗin karnu a cikin ƙabilar mato akwai fami fami ce to zai fito daga fami ɗin karnu kana bihi barasun ya kasance yana da kwai albaras a tattare da shi fabari minhu ya warke daga wannan albaras ɗin illa maudi a dirhamin face dai guri na dirhami guda ɗaya tal ne bai warke ba lahu walidatun ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce yana da kwai mahaifiya tare yake da mahaifiyar shi a can yaman huwa biha barrun wato shi mai kyautata wa wannan mahaifiyar tashi ne mai yi mata biyayya ne mai girmama ta ne mai mata abubuwan da take so ne manzala ce lau a ƙasama alallahi da a ce malam uwaisu zai rantse da allah akan tabbatuwar wani abu ko koruwar wani abu la'abar rahu ya ce lalle da Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da wannan rantsuwar tashi fa'inista ta an yi staghfira laka fafa'al ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce umar ɗan khattab idan ka samu dama ka nemi addu'a daga wajen shi nema maka gafarar Allah to ka aikata idan har ka samu damar haɗuwa da shi ka nemi ya nema maka gafara a wajen Allah to fa fa'al ka aikata Umar dan Khattab radiyallahu anhu da ya ga waisu wannan magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalam sai Umar ya ce fastaghfirli ya ce malam waisu a nema mun gafara a wajen Allah fastaghfara lahu waisu bai ba garrama saboda ya san wannan umarni ne daga sama magana ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam magana ce wanda ta fito daga bakin wanda baya fadar san rai shi ma yanzu anil hawa shikenan fassa gafara lahu sai ya nema mai gafara faƙala lahu umar sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce wannan uwaisu bin amir ya ce da shi aina turidu ya ce malam uwaisu yanzu ina za ka tafi ina kake so za ka tafi a yanzu ƙalal kufata ya ce uridul kufa ina so zan tafi kufa kufa zan ƙaura na fito daga yamar zan tafi kufa fala ala aktubu laka ila amiliha Umar ɗan Khattab ya ce shi yanzu ba zan rubuta ba letir in damƙa maka idan ka tafi ka damƙa wa gwamnanta letir ce daga gare ne a kula da kai a baka masauki mai kyau amma kaza amma kaza amma kaza na alkhairi bala wai subun amir ya ce akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya ya ce ya amiral mu'minin in kasance a cikin galabaitattun mutane a cikin talakawa na mutane wanda kura take bicce su ahabbu ilayya shine yafi soyuwa a wajena sama da in kasance cikin mutane wanda suke sanannu a gari wanda ake fantamawa da su falamma kana min al'amil muqbil shikenan Umar dan Khattab ya ce to shikenan tafi Allah ta'ala ya sa a sabka lafiya bai rubuta mai letter din bai damka ba yace idan ka tafi ka damka wa gwamnanta saboda duk gwamnoni a wannan lokacin a karkashin Umar dan Khattab suke kowa daga cikin gariruwan nan Umar dan Khattab ne ya aika su falamma kana min al'amil muqbil yayin da shekara mai zauwa ta yi shekara ta dawo hajja rajulun min ashrafihim sai wani mutum daga manya-manyan mutanen kufa daga cikin manya-manyan mutanen kufa wanda suke sanannu a garin kufa sai ya zo shi hajji suka haɗu da umar ɗan khattab wafa umar sai ya haɗu da umar ɗan khattab radiyallahu anhu a nan hajji fasalahu an uwaisin sai umar ɗan khattab ya tambaye shi ya ce a labarin malam uwaisu faƙala taraktuhu rassal bait yace wani yana nan wani talaka almajiri ko yace taraktuhu rassal bait yace na bar shi na bar shi a kufa rassal baiti yana nan gidan shi wani kaca kaca gidan shi baya da kyau shine rassal bait na bar shi rassal baiti wato gidan shi yana nan kaca kaca baya da wani gida wanda yake mai kyau dalilal mata'i sannan kuma mai ɗan kaɗancin kayayyakin amfani wato mai ɗan kaɗancin abin hannu talaka ne ƙala umar ɗan khattab ya ce to za ka ji buɗe kunnen ka kashi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul ya ce na ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ce alaikum uwaisu bin amir manzan allah ya ce uwaisu ɗan amir zai zo muku ma amdadin min ahalil yaman tare da waɗansu tawaga ta mutanen yaman min muradin wannan uwansu ya fito ne daga ƙabilar murad summa min ƙaranin sannan kuma daga ƙabilar ƙaran da sannan kuma daga fami ɗin ƙaran kana bihi barasun wato albaras ya kasance a tattare da shi fabara'a minhu ya warke daga wannan albaras ɗin illa mawdu'a dirhamin face dai guri na dirhami guda ɗaya tal lahu walidatun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yana da mahaifiya shi malam uwaisu huwa biha barrun shi mai kyautatawa ne ga wannan mahaifiyar tashi lau aqsama ala Allah la abarrahu da a ce zai rantse da Allah akan tabbatuwar wani abu ko koruwar wani abu lalle da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya barrantar da wannan rantsuwar tashi sai ya kubutar da ita fa in istata'ta an yastaghfira laka idan ka samu damar ya nema maka gafara a wajen Allah Allah ya gafarta maka kusakuranka fafa'alto ka aikata yace naji wannan daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana gaya wa wannan mutumin dan kufa haka yake ne yace an kare fata uwaisan kawai yana dawowa ma kufa kawai gidan uwaisu ya tafi ya tafi wajen malam uwaisu faqala astaghfir li yace malam uwaisu a nema mun gafara a nema mun gafara a kan laifaffukana da na aikata a roƙi Allah ya gafarta mun laifaffukana. Gala an ta ahadatsu ahadan bi safirin salihin, ya ce to ai ranka ya daɗe, kai ne baka daɗe ba da dawowa daga bulaguro wanda yake nagari, kai ne baka jima ba da dawowa daga aikin hajji. Fastagfir, kai ya kamata ka nema mun gafara, ai duk wanda ya tafi bulaguro ya dawo. ya fi an fi sawa ran addu'ar shi za ta fi sauƙin samuwar amsuwa sama da wanda shi kuma bai yi bulaguro ba ma'ana an ta ahadatsu ahadan bi safarin salihin kai ne baka jima ba da dawowa da bulaguro wanda yake nagari shi ne bulaguro na aikin hajji da haka ni ya kamata ka nema wa gafara qala astaghfirli yace dai malam uwaisu a nema mun gafara a wajen Allah Fala an ta ahadasu ahadan bi safarin salihin ya ce kai ne baka jima da dawowa ba da bulaguro daga bulaguro wanda yake nagari ba fastaghfirli ni ya kamata ka nema wa gafara ba ni ya kamata in nema maka gafara a wajen Allah ba kai ne ya kamata in nemo wannan addu'ar daga wajenka qala laqita umara to da ya ga dai wannan mutumin ya lalace akan hushu ya ce kawai ya nema mishi gafara sai ya gano to akwai wata yar ƙasa ya ce kun haɗu da umar ne a wajen aikin hajjin da ka tafi kun haɗu da amirul muminin ƙala na'am ya ce ƙwarai kwa da shi muka haɗu shi ya bani roman abin fastaghfara lahu shikenan malam uwaisu ya ce to ba zan ja ba sai ya nema mai gafara fa fadina lahu nasu kawai mutane sai suka gane shi shikenan wannan mutumin da ya koma kawai sai yake gaya wa mutane wancan gidan mai gidan nan manzan Allah sallama ya ce duk wanda ya samu damar ya je nema mishi gafara to ya je nema mishi gafara kawai ake ta cacurun do gidan shi malam mai ruwan lahiya wannan yazo wannan yazo wannan yazo fa fadina lahun nasu mutane suka gane shi fan qalaka ala waje kawai sai ya tashi ya fita ya fita ya ci gaba akan huskar shi na na'am fanɗalaka ala wajihi sai ya tafi akan fuskar shi wato ya bar wannan garin dukufa saboda a wannan lokacin an gane shi an gane cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya raka nema mutane gafara to sai ya tashi ya bar garin saboda baya so a san shi wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta al-imam muslim an usairi bin jabir radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga uwais dan jabir Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Wai su bin Jabir ya ce, Anna ahalal kufati, aƙiƙa mutanen kufa wafadu ala Umar radiyallahu anhu sun iso wajen Umar ɗan Khattab yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwaisin daga cikin su akwai wani mutum wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yi wa Uwaisu izgili, wanda suke yi wa Uwaisu ba'a. faƙala umar umar ya ce halhahuna a hadin minar ƙaraniyin shin anan akwai mutum ɗaya daga cikin wato fami ɗin ƙarnu daga cikin daga cikin mutanen ƙarnu akwai mutum ɗaya anan faja a zalikar rajulu sai wannan mutum ya zo ya ce ƙwarai ni ma ɗan ƙarnu ne faƙala umaru sai umar ɗan khattab ya ce da shi to inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qad qala haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna rajulan ya atikun minal yaman haƙiƙa wani mutum zai zo muku daga yaman yuqalu lahu uwaisun ana ce da shi uwaisu ibn amir la yada'u bil yamani ghaira ummin lahu ba zai bar kowa a yaman ba in banda mahaifiyar shi daga cikin waɗanda suke kenan makusantan shi qad kana bihi bayadun fada'a Allah ta'ala fa azhabahu anhu haƙiƙa ya kasance yana da kwai albaras yana da kwai fari a jikinsa na albaras sai roƙi Ubangiji tabaraka wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da wannan cuta ta albarsu daga gare shi illa mawdi'ad dinari face dai gurin dinari guda aw dirham ko gurin dirhami guda faman yahu minkum dukkan wanda ya haɗu da shi daga cikinku dukkan wanda Allah ta'ala ya sa ya haɗu da shi daga cikinku to falyastaghfir lakum ya nema muku gafara duk wanda ya haɗu da shi daga cikinku ya nema muku gafara ya ce na ji wannan daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wa fi riwayatin lahu an umar radiyallahu anhu a cikin wata riwaya ta al'imam muslim daga umar ɗan khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi umar ɗan khattab ya ce inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul ya ce haƙiƙa ni na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwais wato haƙiƙa mafi alkhairi daga cikin tabi'ai daga cikin tabi'ai wanda ya fi kowa alkhairi a wajen Allah rajulun wani mutum ne yuqalu lahu uwaisun ana ce da shi uwais malam uwaisu shine khairu tabi'in walahu walidatun ma'aiki alaihi salatu wassalam yace yana da kwai mahaifiya wa kana bihi bayadun kuma ya kasance yana da kwai albarsa a jikin shi ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya tafiyar da wannan albaras din na jikin shi in banda guri na dirhami guda ɗaya ko dinari ɗaya da haka idan kuka ganshi famuruhu falyastaghfir lakum ku umarce shi ya nema muku gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙauluhu gabara'un nas faɗa shi da ya ce an akuna fi gabara'in nas akunu fi gabara'in nasi a habbu ilayya bi fatihil ghaini al-mu'jama da yi wa gajin likafa mai ɗa a sama wasali sama wa iskanil ba'i da ɗaurewa ba gab wa bilmaddi ko yawwa da kuma ja gabara'i maddul wajib al-muttasil kenan wahum fuqara'uhum sune wato masu karamin karfi na mutane sune gabara'u wa sa'alikuhum da talakawa nasu wanda suke ba su da abin hannu sune as-sa'alik inda muawiyata su'ulukul lama lahu ma'ana faqirul lama lahu nan kuma gashi sulaikun daga tufani wa man la yu'rafu ainihu min akhlaqihim da kuma wanda ba a san ainihin shi ba daga cikin garwayayyun mutane a cikin mutane idan aka tambaye ka kai ni ka san wani kwa ka ce wani na sani ka ce a ce wani ne baba ne ka ce kai wallahi ni ban sani ba ma san ba daga garin da ya zo shi amma da yana nan na san shi yana nan wani tsoho mai talla da sauransu su ne man la yu'rafu ainihu min akhlaqihim wato daga cakudayya ta mutane ne wanda ba ma san ba daga inda ya zo shi wannan su ne gabara'un nas wal amdad da ya ce kuma ya ce alaikum wai suna amirin ma amdadi ahalil yaman amdad abinda ake nufi da shi jam'u madadin shine jam'i ne na madad wato madadi ƙari kenan wa humul a'wan sune al'awan sojoji mataimaka wan nasiruna da kuma masu ba da agaji allazina kanu ya muddunar musulmi na fil jihad wanda suke yi wa musulmai ƙari suke ƙara adadin musulmai a filin yaƙi su ne gaba wato al'amda da kenan waɗanda suke ƙara adadin musulmai a filin yaƙi wanda suke zawa saboda umar ya aika su tare da musulmai wanda za su fita yaƙi na'am وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي فقال كلمة فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك نعم نعم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا حديث an amso shi daga Umar dan Khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi wala Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ista'azantu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na nemi izinin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fil umra cikin zan tafi in yi umara ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana madina umar dan khattab yana so zai zo shi makka yi umara ya ce wata rana na nemi izinin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bani damar in iso makka in yi umara fa'adina li sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi min izini ya ce babu damuwa wa ƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya ukhayya ya kai ɗan ƙaramin ɗan uwana latan sana min du'a'ika kadda ka manta mu daga cikin addu'arka idan ka tafi makkar a cikin umarar da za ka yi to ka saka mu a cikin addu'a mu muna baral addu'a faƙala kalimatan ma ya surruni anna li biha dunya umar dan khattab yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa min kalma wanda take mai girma wanda ta ratsa jikina ta ratsa zuciyata ta ratsa ɓargon jikina wanda ma ya suruni ba zai faranta min rai ba annali biha duniya a ce a bani duniya kambacin wannan kalmar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa wato wannan da ya ce in shigar da shi cikin addu'a ashirikina ya ukhayya fi du'a'ika kamar da za mu karanta a gaba kenan ya ce latan sana ya ukhayya min du'a'ika ya kai ɗan ƙaramin ɗan uwana kada ka manta mu a cikin addu'o'inka na alkhairi ka shigar da mu wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya ƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya ukhayya ya kai ɗan ƙaramin ɗan uwana a shirikina fi du'a'ika ka tarantar da mu ka shigar da mu a cikin addu'ar taka ka sa mu mu yi tarayya a cikin addu'ar ka kada ka yi addu'a kai kaɗai mu ma muna bara hadithun sahihun wannan hadisi ne ingatacce rawahu abu dawud al-imamu abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun al-imamu tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingatacce na'am
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا مم.
فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا مم.
وكان ابن عمر يفعله na'am wa an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi an amso shi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya zuru ƙuba'a yana ziyartar masallacin ƙuba rakiban wa mashiyan a kowane sati rakiban wani lokacin yana tafiya a saman abin hawa ya hau abin hawa ya hau taguwa ko ya hau raƙumi ko ya hau jaki ya tafi wa mashiyan wani lokacin yana takawa a sayyada ya tafi yana tafiya a ƙafa faisalli fihi raka'atain idan ya tafi wannan masallaci na quba faisalli raka'atain yana sallatar nafila raka'a biyu fihi a cikin wannan masallaci na quba muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya abdullahi dan umar ya ce kanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya ati masjida quba'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya masallaci na quba kulla sabtin a kowane sati a kowane sati yana tafiya masallacin quba rakiban wani lokacin yana tafiya abin hawa wa mashin wani lokacin kuma yana tafiya a kafarsa wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yaf'aluhu abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab shi ma ya kasance yana aikata wannan sunna ta tafiya masallacin Quba a yi sallah ta nafila raka'a biyu a kowane sati wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk